إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haɗurinmu a markaz ahlu sunna wal jama'a wanda ke angwar karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna laraba 25 ga wata na sha'aban hijira shekara dubu da dari hudu da arba'in daidai wanda ya dace da ɗaya ga wata na biyar shekara dubu biyu da goma sha tara yau insha Allah za mu yi darasi na goma sha biyu a cikin littayi na imam malik muwatta ta imam malik insha Allah za mu yi darasi na goma sha biyu insha Allah kahin nan zan shigo na samu tambayoyi guda biyu daga ciki akwai wadda take bayanin da aka yi magana sa hufi na baya maganar sa hufi da aka ce a sashi da arwala yaya matsayin mutumin da yake da dush ta cikin ɗaki wurin biyan bukata na cikin ɗaki kuma sai bayan ya huto daga ban ɗaki ya sa safa wannan ai a cikin sharadin sa hufi ba magana tarti kai tsaye abin da yake maganar inni adkhaltuhum wa tahiratin sa su da arwalla kenan ko da ka zo cikin daki ka sa su sai da arwalla ka sa sai dan maganar a sa su da arwalla shine abu kenan dan ka shigo daki ka sa ba abin da zai canza a matsayin iya shahawa akan wannan kufi naka ko safa taka sai bayani na shi ɗayan iya maganar ya ji wani labari da ake cewa akwai wai aljanna wanda wani sarki ya yi wanda allah ya ɓadda ta kuma ita ce cikin aljanna takwas wadda gobe kiyama za a shiga kanar gajin da ya magana kasan akwai shirme wani ne zai yi aljanna jannata adan ta allah Allah ce shi gina kayan shi wani za a ce wai a nan duniya wani sarki mai kashi da wutsari ya yi wata aljanna za a shiga to a sasuwa asalin maganar wanda ya dibi kissa ta ta iram zatar imad adawa iram zatar imad wannan irama ce cikin tafsiranta akwai tafsir isra'iliyat suka zo daga malamai na banu isra'il irin wannan labaru suke zauwa ba ta cewa ana aka kawo wannan sarki shaddadu wani ita iramakin wannan wani gari ne wani birni ne mai suna shaddadu shaddad mulki gare shi da dukiya da komi shi ma ya ce zai aljanna ta shi je aljanna da ƙoramu da komi gidajen zinariya da azurwa da komi da su lu'ulu da zabar jadi da 'yan mata komi ya girya shi ma ya ja jama'a shi a je a shiga wannan aljanna shi ma ya aljanna shi ne an je shiga wannan aljanna sai Allah ya ɓadda ta su aka kashe su to wai daga nan ne aka samu iram aka samu wannan aljanna ita ce Allah ya ɓoye kenan har ta kai ga labarin gobe kiyama za a sa wani wannan labaru na aka ce na kamzan kurege na kurin labarun da na isra'iliyat ba shi da tushe ba shi da jigo amma suna wasu ne wata rana tana bayyana wata rana ta ɓoye wani ma cikin magabata ya ga wannan aljanna har ya zo ya kawo ya labari dan wa takaice aljanna da za mu shiga insha Allah aljanna ce ta musamman ba ma wani makhlukin da ya ganta balle ma ya irin ta wannan kurin labari ne ake kawo cikin malaman tafsiri suna kawo shi cikin labaran da aka samu daga isra'ila daga malamai na ahli da kitab amma ba wata aljanna kuma labarin kashi bai tabbata ba gaskiyar magana kenan insha Allah yau darasin mu na goma sha biyu na motsa malik muna cikin maganar idan al'aura biyu ta gamu akwai alwalla ko babu alwalla wanda wannan wata mas'ala ce a lokacin farko lokacin magabata hatta sahabbai a koceci maganar arwalla idan an gama an gama al'aura biyu wanka ya wajaba wanka ya wajaba wajibcin wanka dalilin gamuwa al'aura guda biyu to cewa a lokacin tun sahabbai da rai akwai cece kuce da saɓani akan mas'ala wasu na ga cewa babu wanka wasu na cewa da wanka wanda ƙarshen hadisinmu da kahin shi mun ga ruwaya ta abu musul ash'ari radiyallahu anhu inda abin ya mushi yawa jita-jitan ya iski aisha radiyallahu anha yake ce ya umar mu'minina ma ya umma ina so miki wata tambaya amma ina kumiyar miki wannan tambaya na maganar ta ce tambaye ni duk abin da ka tambaye uwarka ni ma ka tambaye ni ni ma uwarka ce ka ce dai mata tambayar me masalar idan namiji ya gamu da mata kuma ya yi kasala ma'ana bibiya bukata ba bi hudomani ba me matsayin abin ta ce wannan kurin in dai an haɗu al'aura biyu ta gamu wanka ya zama wajibi mun zo ruwaya ta Muhammad bin Labid yace ya tambayi Zaid bin Thabit akan matsayin yin wanka dalilin gamuwar al'aura alhali ba a hudda mani ba sai Zaid bin Thabit ya ce mishi ai wannan wanka ya zama wajibi ya ce ai wannan magana da kake Hubay bin Ka'ab ya ce ba a wanka ƙarshen katimi kenan sai shi zainab bin sabit sai yake ce ma muhammad bin labid cewa ai wannan magana da kake hudi daga ubay bin ka'ab kahin ya mutu ya komo daga rakiyata kina shi ma ubay bin ka'ab iyakan yin wanka in al'aura bi ta hadu ko da ba a hudda mani ba dole a yi wanka haka shi ma daga baya komo wannan shine abin da yake tabbatar ma kenan akwai sabani a lokacin magabata kan mas'ala wanda kamar imamu zarqani yake cewa mai so ya ga irin wannan zai gama maka kasar rigimar da lalle ubai iya cikin ta amma daga baya dalilin da ya komo akwai ruwaya ta ibn abi shayba haka imamu tabarani ta da isnadi hasan wata rana umar bin khattab iya zama cikin sahabbai cikin cikin majalisi da suke zamne sai aka zo aka ce ga zaidi can a masallaci ko a ina zaidi iya yin fatawar cewa idan al'aura da idan mace da namiji suka hadu in dai bai hudda mani ba zaidi iya cewa babu wanka sai umar ce maza a je a zo mun da shi umar bin khattab ya ce maza a je a zo mun da zaidi shi wanda suka yi wancan magana da labid ya ce maza a je a zo mun da zaidi akan wannan magana da ya zo ya ce yanzu zai hatsageranci ya kai ka rika hana wanka bayan al'aura biyu ta hau abin ya kai ga haka ya ce a a nima wasu ammomi na ammi kamar an kudan wan uba shine ammi kenan ammomi na wasu suka gaya mini da wannan magana ta ba sai an yi wanka ba amominka su waye amominka ya ce obey bin ka'ab abu ayyub al-ansari da rifa'atu bin rafi ya jero mutane sahabbai manya guda to anan da aka yi magana kusa umar akwai rifa'a iya tsaye umar ce rifa'a ka kai wani magana ya ce eh manzana yana raye mu haka muke ya ce kai kuma sai abin wani magana akwai matsala kuma da tattara sahabbai muhajirai ma da tattara sa da tattara su manyan manyan sahabbai ce kai da ku zo ku mun fatawa wannan mas'ala ta zancen gamuwar mace da miji bai hudo mani ba sun haɗu ya sanyi bai ida ba hudo mani ba cewa babu wanga ko da wanga ku mun fatawa guda duk a nan gaba da mahi yawa suka ce kan cewa alma min alma matuƙa ba hudorin mani ba ba maganar wanka amma ali bin abi talib da mu'az bin jabal suka ce la akwai wanka yace mushkila ke yace wato kuma kuma kun saba saba ga manyan sahabbai ahli badar kaman ku abin ya kasa gyaruwa kenan nan ma akwai rigima da yawa mai yawa majority sun ce kan cewa babu wanka amma da ali da mu'az suka ce a akwai wanka mun kuwa san matsayin ali wajen ilimin kan abin addini haka mu'az bin jabal kan haka to ya za a yi dole a samu wuta sai sai dana ali ce to yanzu abin da za a yi ana son hujja ne ku tan ku je ku tambayi mata annabi sallallahu alaihi tambayi matan shi a ta an da bayan su kuma sai dana kan shawari a tambayi matan shi Umar ya tura aka tambaye diye shi Hafsa ta ce wallahi ban sani ba kaji cikin sani ba kun ta sani ba aka tambayi Aisha radiyallahu anha ta ce a da ta ƙarfi ta nani fakar wajen da gusul kurin in dai sun haɗu kurin an ƙare wanka dole a wanka ko ba a hudu mu ne tukun aka dawa ga umar ya ce tu daga yau duk wanda na ji ya ƙara wani magana ya ƙi wanka ce babu wanka ni da shi tukun aka tabbata kaga a nan menene can shi wannan da muhammadu da yake ce man zai da bin sabit Ubay bin Ka'ab ya ce ba a yi shi zai ya zanna maganar akan shi abin ya faru shi ya zo da magana ga abin da ya wakana ya zo da magana Umar ya kira shi a gaban shi kuma aka wa Ubay Ubay iya nan shi Abu Ayyub Abu Ayyub da ya zo annan shi Rafa'in iya nan anan Umar yana fatawa kenan shi yasa kenan Ubay ya komo daga rikiyar waccan magana ta cewa babu wanka akwai wanka ta ce magana tabbatatta cewa in dai al'aura biyu ta haɗu wajibi a yi wanka na janaba ko ba da mani ba sai wa ne an malik an nafi أن عبد الله بن عمر كان يقول إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل إمام مالك يتوى ما سمع نافي abdullahi bin umar ya kasance yana cewa idan sallatu ya wuce mana ya wuce sallatu da yake na jikin jima'i in dai an haɗu kudin faƙada wajaba da kusuru wanka ya zama dole da shi ne ƙarshen hadisi kan wannan babu sai wudu'ul junubi idan arada an yanama aw yata'am qabla an yaghtasil nan maganar yin arwalla ga mai janaba idan iya son ya barci bai wanka ba ko iya so ya ci abinci bai wankan janaba ba yana yi wa rashin ruwa yana yi wa sanyi bai so ya wanka a yanzu ko ga abinci nan ya ce ya wankan za a bar shi shi dai ya buƙaci yin ya buƙaci yin barci ko cin abinci kahin wankan janaba akwai maganar arwala me matsayin wannan arwala shi sa imam maliku ya maka baban kurin yin arwala kahin cin abinci ko kahin wanka ko kahin barci ko kahin cin abinci ya ce haddasani yahaya an malik an abdullahi bin dinar an abdullahi bin umar annahu qala ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يصيبه جنابة من الليل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وغسل ذكرك ثم نم آه فقال فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم تودع وغسل ذكرك ثم نم هو هكذا نقول abin da yake ruwaya wannan abdullahi bin umar yake ba da labarin cewa umar kan baban shi umar khattab ya ba manzo Allah labari cewa annahu yusibu janabatan annahu shi umar cewa janaba ta kan same shi minan laila a cikin dare mana ya zai ya yi wanka ya zai kunci zai ya zai sai magana ba shi amsa da cewa tawadda ka yi arwalla wa ka sil zakarak ka wanke al'auraka sun manan kuma ka yi barci na jerin maganar cewa arwalla ka wanke zakarin da bayan arwalla za a wanke al'aura duk da cewa wannan wawukin da mun bata fa'idantar da tartib kun ya karantar da mu dai akwai arwalla abinda ake yi ne kun kayan barci kenan za ka san abinda ake fara wanke al'aura kuma a yi arwalla kuma a yi barci wannan ce suke cewa malaman zaure aka ce suna ilgazi aka ce giwar arwalla ba giwar arwalla suke da giwa suke da giwa wai ita kashi da wutsari ba sa warware ta dan kayi ta kaje ka wutsari tana nan kaje ka kashi tana nan haka sai kiran da kace giwa arwalla da musan san da haka sai kiran ta kuma a sau cikin magabata hatta imamu zarqani ya kawo maganar magabata hatta imamu suyuti sun kawo wannan maganar cewa ita ce arwallar da wata wani abu bai warware ta sai me yake warware ta sake jima'i in ba sake koma wajen iyalanka ba tana nan ne ka yi ta ko da ka yi iska ka sai ka ci gaba da zubancin ka eh ko iska ta fito ko ka je wutsari ya kama ka je kai ka dawo babu sabo arwala tana nan a wajen ta giwa arwala kenan haka wanda sai kiranta ita kurin abin da yake bata ta jima'i kurin turin dai kenan mun ji dai magana ana so kenan kayan kwanciya inda janaba kana bukatar barci da wuri to kana da dama ka yi arwalla arwallar da ba ta sallah kuma ba ta ɗauke janaba ba abin da take halatta banda barci ko cin abinci babu wani abu da aka hana mai janaba da za ka yi ta ka yi shi ko karatun ƙur'ani ko wani sallah ko waye ba ta yi abinda yake yin hana abinda a janaba ta hana kun ta yi makon taimama ce za a yi sallah a yi kaza a yi ibada amma ta wani kurin ma sunan ta ta kurin ta barci ce ko cin abinci kurin eh ba a sallah da ita ba ta komai na ibada ba ta ba a yin ta kuma a zo ko a yi wani karatu ko a dauki qur'ani da ita a kurin ita ka aikin ta sunna ta kurin ta zo inda ake so a yi barci ko a ci abinci سي وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن عبي عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول إذا أصاب أحدكم المرأة ثم أراد أن ينام قبل أن يغتسل فلا ينم حتى يتوضأ وضوءه للصلاة شيوا أبن لك عن الرواية شيوا urwa ke bada labari aisha radiyallahu anha matar annabi sallallahu alaihi wasallam ana kanat qul ta kasance tana cewa idza asaba ahadukum almar'a idan ɗayan ku ya je wajen iyalan shi manasa da iyalan da matar shi thumma arada an yanam sai yake so ya barci qabla an yatasil kahin ya wankan janaba tace fala yanam kai ya barci hatta ya tawadda ya arwalla kuma na arwalla dan kace asa alwudu ya daukan kurin annazafa tsarkakewa ko wankewa kaka dauka kurin wanke hannu ko wanke kazamta shi ne kuma bayanin wudu ahu li sala arwalla irin arwalla ta sallah irin arwalla sallah amma ba ta sallah haka za a yi kayan a kwanta a yi barci wa haddathani an malik annafi أن عبد الله بن عمر كان إذا أراد أن ينام أو يدعم وهو جنب غسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه ثم تعم أو نام abin da yake wannan ruwaya jin da yamma wannan abin makaranta duka sahihi ne duk da cewa da sai makofai kuma duka sai inganta abdullahi bin umar ya kasance idza arada an yanam in iya so zai barci aw ya ta'am ko zai ci abinci wa huwa junubun iya halin janaba ghasala wajhahu wa yadayhi ila mifaqain sai wanke huskar shi da hannun shi zuwa gwiwar hannu wa masabi ra'sihi ya shahi kanshi summa ta'ima aw nama sai ci abinci abinci ne zai ci in kun barci ne ya kwanta ya barci shi nan abin da za mu lura a cikin wannan aiki akwai abin da bai ba akwai abin da umar bai yi ba a cikin arwalla shine wanke kafa bai wanke kawar shi ba kurin ya wanke fuska hannu bakin gwiwa da hannu ya shahe kai kurin aka tsaya sina shin iya karantar da cewa arwalla da ce ba ya cika ka arwalla ba ko da abin da yake da ƙari umar ya yi kan haka wata illa da ta same shi kan wasu dalilai ne sa umar bai wanke ba kawawa a nan yanzu a wannan ruwayoyi za mu ga kenan an yi maganar arwalla wata wata ruwa tawadda shin wannan arwalla da aka yi magana duk da imam malik bai ba ta rajama akan hukuncinta mustahabi ne wajibi ne kaza ne kun da ya magana yin arwalla da janaba in an so barci ko cin abinci sai malamai ke da maganar wajibi ce wasu ce a ba wajibi ba ce mustahabi ce duk da lafazin da ya zo kaza ya zo da umarni tawadda lafazi na umarni shi dai hasilin magana abinda kaman imam zarqani ke ya ka ruwaya wanda kuma ruwaya ta tabbata hadisi na hasan na ga wani na gan hadisi na tabbata hadisin cewa an samu ruwaya annabi sallallahu alaihi wasallam yakan kwanta da janaba ko ya ci abinci da janaba amma sam sam ma bai taba ruwa ba lamai musu ma wannan aka ce iya bayani ne akan aljawaz amma abin da yayi a yi arwallal ta kwanta a yi barci shi ya yi amma idan mutum bai yi ba kenan babu ne idan mazana ya yi an ce wannan yin da ya yi aka ce manganu da ya akan masalar kenan annabi yakan yi wani abu don ya kwatanta abin halaka ne duk da amma yin kaza shi ya yi amma kuma yin kazan ba laifi ba ne kenan idan ta kama aka yi kwantan ba a taɓa ruwan ba ba a yi balai amma inda dama a yi wankan shi ya yi don akwai ruwa yau take maganar mala'iku suna nisantar wanda ya kwanta da janaba ma janaba wannan shi sa ke an shiga maganar yin arwalla shi ya yi duk da cewa yin arwalla bai ɗauke janaba wata sunna ce dai aka sunnanta maka kun waɗannan maganganu suna ture maka wata magana duk da ta shahara an kawo ta littafi na addini balle yana ga masu karanta littafin talimi na maganar abin da yake kawo talauci a ciki akwai cin abinci da janaba wannan ba ruwa ba ta tabbatatta wato daga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ga abin da ya tabbata cewa ma yayi ata arwalla sunna ce arwalla yin arwalla da janaba ya dauki janaba ai janaba ka tana nan wata sunna ce kurin kai kuma ga shirwa da ta tabbata ya ma yi kwanci ya yi barcin ko cin abincin haka nan ba taɓa ruwa ma na haka mas'ala ce wadda ba wajibi ba ne ba amma yin arwalla a kwanta shi yi kuma mun bayanin arwalla ce wadda wani abu bai ɓata ta sai komawa wajen iyalai sai i'adatul junubi i'adatul junubi salata wa ghusl wa ghuslihi idha salla wa lam yadhkur wa ghusluhu wa ghuslihi tauba maganar mutum i'adatul junubi sala mai janaba ya sake sallah kuma ya sake wanka idza salla wa lam yuskur da in yi salla ita ma sake ta mana ya sake wanka ya sake salla in ya yi salla da janaba bai tuna ba kuma gusulu thawbihi kuma da yanda aka ce ya wanke tuhar tuhar da ya samu janaba a cikin ko wurin da ya samu janaba nan dai aka samu mutum ya yi mantuwa da janaba ya sallah magana kenan kaman ce sam ne ban sallah ka tana haddathani yahya an malik tun da yana ga wasu abin suka duk sun inganta abin da ya gabata baya حدثني يحيى عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم أن عطاء بن يسار أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في ثلاث من الصلوات ثم أشار إليهم بيده أن امكثوا فذهب ثم رجع وعلى جلده أثر الماء wannan abin da ya yake cikin maganar hata bin yasar tun da asali za mu ce shi ganin ba sahabi ba ne ba amma jisan iya da hanyoyi wanda an samu madogara kan tabbatar da ruwayar hata bin yasar ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kabbara fi salatin min salawat wata rana a cikin sallolin shi yayi kabbara ta harama sun ashara ilayhim sai ya musu ishara na magana su tsaya ke almukusu mana ku tsaya ku tsaya a wurin kasu gusa sun ashara ilayhim da yadda almukusu mana ku zamana ku tsaya fata haba ya tahi sun raja'a kuma ya dawo wa ala jirdi asar ma da ya dawo sai suka ga alamar ruwa a jikin shi kina alama janaba ce ya tuna ya je arwalla ya je wanka ya dawo kina a nan menene maganar iya sallah da janaba ya tuna mana zai sallah da janaba ya kabbara ya tahi ya je wanka ya dawo kuma sannan a wurinsu abin da ya tabbata an ce ba a sake ba ikama kurin kabbara ya shiga sallah kurin ikama tana na wata kuma suka tsaya haiji gida ya wanka ya dawo ka san kai ana kaɗan lokaci suna na tsaya wasu suna jira na ga wani makata na wanda ya gani na huzaifi shi ma haka kai harami kun ya kabbara sai ga shiru ya tsaye wuta ya je ya yi arwallah ya dawo ya ci gaba sallah a harami yana ga na ga makata aikin kenan haka ya kamata ba wani a watsi ya tsaya kun ya je ya sallah ya je ya wanka ya dawo kuma a ci gaba sallah وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن زبير بن سلت أنه قال خرجت مع مع عمر بن الخطاب إلى الجرف فنظر فإذا هو قد احتلم وصلى ولم يغتسل فقال والله ما أراني إلا احتلمت وما شعرت وصليت وما اغتسلت قال فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه ونضح ونضح ما لم يره وأذن أو أقام ثم صلى بعد ارتفاع الدهى متمكنا abin da yake wannan ruwaya ta zubair bin salit ya ce kharci ma'amur bin khattab da jurf mun tahi jurf kaman wani wuri ne da yake da garakensa dukiyoyinsa na mutanen madina kaman kilo uku ne daga madina hanyar sham kenan madina daga arewa arewacin madina a can abin yau kana fa nazar umar hedi ba fa ya zaho katatalin ashe ya mulki kuma wa salla wa libata har ya salla bai wanka ba da wannan janaba fa qala wallahi ma arani ila tantu wallahi ashe ni musamman ashe ban sani ba shi na mulki kuma ma ina da ban sani ba a gaba kai ga da mulki ban sani ba usallata dai sallah na usallatu maka salatu kuma na yi sallah wa maka salatu ban yi wanka ba shikenan fakat tasala wa ghasal yaje yayi wanka wa ghasala ma ra'a fakat tasala yayi wanka na janaba wa ghasala ma ra'a fi saubi ya wanke abin da yake cikin tuwon shi wa nadah malamara kuma da bai gani ba ma dai ya dan zuba ruwa ko ya jika wurin wa'addana aka yi kiran sallah ko cewa wa aqama ya tada iqama ne sun musalla da yayi sallah ba da tafa duwa bayan wallaha ta yi mutamakinan ruwa ta kenan ruwa ta yi ga dangaren tabbatar da wallaha ta yi kenan ta sallah shiga shi mutamakinan bayan tabbatar da lokacin shiga wallaha yayi abin yawa kai a nan kenan duk da zamu ga ruwayoyi a gaba wanda suna ƙara buddo abin a hili na maganar an aka yi hakan ka yi sallah da janaba daga baya katina za ka zo ka yi wanka ka sake wannan sallah kuma idan kai liman ne za mu gani cewa in kai liman ne ba maganar mamu su sake kai ta shafa eh ba ta shahi ba mamunka liman ta shafa saboda akan samu haka liman ya salla babu arwalla duk ɗaya ne ko da janabar in aka yi salla bayan an ƙare salla ya tabbata liman ba shi arwalla to ba wani bukata ya tauro ma mun ku zo sake salla ko a sake salla na muku salla babu arwalla ko ba ko ba kaza a kurin asirin karihe asirin karihe ka ta shafa kurin ka je ka yi wankan ka kurin da zaka sallaka ba bukatar mu a gaya ma mu abin da ya waka ne ko da arwalla ne ko da ko da janaba ne su ta su tayi وحدثني عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب غدا إلى أرضه بالجوف فوجد في ثوبه احتلاما فقال لقد ابتليت بالاحتلام منذ وليت أمر الناس وغتسل وغسل ما رأى في ثوبه من الاحتلام ثم صلى بعد أن طلعت الشمس abin da yake wannan ruwaya din dai abin da yake cikin hukuncin guda ne illa maganar da take ciki Umar bin Khattab gada la'arati ya huta da sai zuwa wata gonar shi ko garkar shi war take jurf ta kilo mil uku daga Madina fa wajada fi sawbi islam sai ya ga alama ta maholki a cikin tuwashi faƙala sai ce laƙadun tulutu bil ihtilam mun zo lati amr nas fare an jarabe ni da yawan maholki tun wannan jagoranci na mutane kina al'amarin jagoranci ya shagaltar da shi da kulawa da iyalai kenan kullum ana hidima a yinan a yinan fitina da rigima wanda yasa kenan bangaren mata ba abin da ya ba kulawa da su da yawa shi ya kawo kenan yawan maholkin waga tasala sai ya wanka wa gasala mara ya wanke abin da ya gani a tuwashi kuma ya salla bayan rana ta kullu illa shi wani isnadin da ifi ne mawqufi ne da ifi kenan mun ba kan wahala ma wajen tawilin shi wa haddathani an malik an yahya bin sa'id an sulaiman bin yasar أن عمر بن الخطاب صلى بالناس الصبح ثم غدا إلى أرضه بالجف فوجد في ثوبه تلاما فقال إنا لما أصبنا الودك لانت العروق فاغتسل وغسل العتلام من ثوبه وعاد لصلاته سوى عمر بن الخطاب صلى بالناس الصبح أمن لك رواية يا متاني صلى الصبح ثم غدا إلى عرضه بالجرف يتهي وجن وتابونش لتكي جرف فوجد في ثوبه تلاما سيسامو يا يمهلكي a cikin kayan nashi faƙal sai yake cewa inna lamma a sabinan wadar lanatul uru lokacin da muka samu cin ɓargo sai jijiya ta rauni ma'ana nan karin maganar jin daɗin ganin an samu shekara ta yunwar sauran da umar ce bai ƙara shan mai ma eh mutane sun ƙoshi na cike nan bayan wannan shekara ta wahala an samu wadata kuma ganin duk baki in suka zo ana musu alwalima kuma umar da shi ake sha to wannan ya sa kenan an samu cin dan ɓargo kenan jin daɗi wannan ɓargo da maka yawan ci sai sa jijiyoyi suka yi tabshi shine kenan ya kawo magana da yawan mulki to amma wannan ruwaya ta mata din da'ifi ne eh da'ifin ruwaya ce ya ce zai faka tasala wa ƙasar islam ya wanka ya wanke mulki ya wanke mulki daga mani ma'ana daga tawashi ya sake sallah dai ruwaya dai waccan ta farko tabbatatta ta wadatar da mu ko da wannan ta muni bayani akan samu wata ruwaya isnadi za a zo da wani labari da isnadi da ifi amma bai hana wannan hukunci a same shi a wata hanya ingantatta amma wannan isnadin iya nan a matsayin shi da'ifi ne dan kada wata ran a ka labari ta wannan hanya ka ce ya inganta wannan hanya a mata hukunci abin da ya zo ta wannan hanya da'ifi amma asalin maganar wadda muke so zumi magana a kanta yin sallah da janaba baka sani ba ya tabbatarwa ya ingantata hukumcin sallah wanka za a yi a sake wannan sallah layin wa'anan bambancin sallah da janaba ko babu arwalla da mantuwa ba a sani ba da bambancin sallah da najasa a jiki sun bambanta shi sallah da janaba ba a sani ba ko sallah babu arwalla ba a sani ba wannan dole sallar da aka yi da janaba dole a sake ta sallar da aka yi babu arwalla dole a sake ta dole a yi wanka a yi sallah bayan wankan janaba a sake sallar da aka yi da janaba dole a yi arwalla a sake sallar da aka yi babu arwalla amma idan najasa ce a jikinka kayi alwala ka taka wani abu na najasa ko ka san shi ko kamance da shi he ka zo kai sallah he bayan ka salamce ka kare sai ka ga ashe da najasa kashi ko tsari a jikinka to wannan sallah inda jamhur ta tsira he dai a wanke saboda gaba hatta wani jamka ai alato malikiya an ce a adafil waqt man sallar bin zakatin wanda ya mance sallar da tasa arifa ce ala arifa lokaci duk in kaga ka'ida a wajen malaman malikiya in ga sun ce maka a arifa lokaci kenan mustahabbi ne duk abin da yake dole a sake ta take a abadan a malikiya in ga sun ce maka sake inda sauran lokaci kenan sake wani mustahabbi ce an so ne ba dole ba da shi sake wajen jamhur idan ka yi sallah da najasa bayan ka kare ka tuna ba maganar sake sallah duk da mutum da kan iziya da kuma za a ce taharatul hadas ibtida'an wa dawaman wannan shine rigima abun miskin ibtida'an wa dawaman kenan farko har karshe a wannan ka'ida ta su kenan idan kana sallah he wani abu na jasa sai haro jikin kuma ya wadi to suna taɓa ci daga wani abu ya faɗo jikinka ya faɗi daga baya sallah ka taɓa ci da ce ibtida'an wa dawaman ba sallah kun in dai ka taɓa ka haka kana gani to amma akan wancan magana ta cewa magana ce dan ya saba mana san misali annabi sallallahu alaihi wasallam ayakace iya sallah tare da sahabbai ruwa tabbatata sai suka ga asali sunna shi ya mai yawa ya saba sallar takalmin shi annabi sallallahu alaihi wasallam su ma sabai mai yawa haka suke ruwa imam musa ya kasance abido da wata tabbata kan kan mana bane ba abu ne a tabbatacce na sallah a cikin takalmi inda bai najasa sai suka ga ya hudu takalmin shi su ma sai suka hudu aka ci gaba da sallah sai bayan an ƙare sallah sai ke tambayar su ma hamala kuma alalƙana alikum mana me yasa kuka yadda da annabi ya sallah iya ga abin da yake baya sai ce me ya doke ku kuka huddata kalman suka ce ya rasulullah mun ganka ka hudda naka mu ma sai muka hudda namu a sunna kenan makoyi kayan waye muka yi sai ce ni ma abin da ya wakana jibril islam ya zo mini ya ban labari cewa a cikin takalma na akwai najasa shine sai na hudda su na ci gaba da sallah kaga bai sake bai salamce ba bai sake ba abin da yake baya ci gaba da sallah haka wanda ya karanci wulakancin da ƙwarishawa suka mishi iya sujada a ka'aba su abu jihar an gama baki da 'yan duniya in ya zo sallah a doko wata ma'aiwa ta musse wata bunga ta wata da kuma a ɗora mai a baya iya sallah ya sujada suka ɗora mashi bai taso ba ya ta gaba da sujada shi har labari na kai gida fatima radiyallahu anha ta zo ta ɗauke wannan mahaifa ta gaggaya masa magana dai anan amma kaga bai cire sallah ba ya ci gaba da sallar shi daga baya aka ɗauki kuma ta rasu a takaice dai wannan mas'ala kenan ya ce musu kenan kaga anan bai cire sallah ba amma sai ya cire takalmin ya ci gaba da sallah kuma yake ce musu gaban nan duk wanda ya zo masallaci ya diba kasan takalmin shi ya diba ya ga inda najasa ya goge a ƙasa ya yi sallah cikin kayan shi cikin mi takalmin shi in wani masala jahiltar mutane da addini ta sa sukan hudu magana mara kyau ma ga wanda ya sallah da takalmi ko cikin takalmi wanda ce makawuri ne shi yasa ka karanci wannan bulukul maram cikin mai karamin talikin shi da malamin ke cewa ku diba bayan ka ruwaya irin wannan ruwaya ya ce ku diba mutane jahiltar mutane da addini a yau ta yabi su ma a tsarin babban hatta kai sa ka hurtar da mai sallah cikin takalmi bayan takalmi ta kan sallah ne annabi ya sallah da kanshi inda tsarki shi kuma har ma musulunci ya yi wani sauki zai ce ga mu ce ga malikiya da shirme ne bisa mai malikiya ba doki mu wata sanar da dan wa ka karanta musa cikin babu tahar babu najis ka karanta wannan cikin wannan babu najasa na mutasar halil inda yake kawo mas'alar najasa sai yake kawo yanda ake tsarkaka daga takalmi ko kufi shi ke bayanin cewa saukin su kurin su gogewa a ƙasa ta ba a buƙatar ya kasa ruwa kawunki mai ce maka malikiya ta hana ma shirme bisa mai malikiya ba a malikiya hana sallah takalmi bisa malikiya ba shirme ne ko yawan malikiya ƙarya babu magana hana malikiya da suna nabi yayi ba magana bai malama addini ta maka bai illa abu ne ba a saba yi ba anan kuma can kuma akwai halincin ayi ba takalmin kuma ga nan sallallahu da wata ruwa ya ce ma khaliful yahud sallu fi alikum ku saba ma yahudawa ku salla takalmin ku salla ta abu dawud sai ma ku saba musu ku yi dan karya lagon yahudawa su ne kenan yahudanci ne kana ga san addini ne ko kace malikiya ce yahudanci ne su ka sallata kan ta manzo Allah ce yahudawa ne ba sai saboda san a musu ma ce ku yi ruwa su cika sabu sunan ruwa ta bata kan haka kan ma mutum da awon malikiya wallahi shirme ne in ta kama mutum yayi ba wani matsala komai sunna ce ko ta bata sunna illa cewa ya annabi ya sallah da takalmi ya ba takalmi kuma hamma dan matsayin shi iya cikin abin da aka sauki da takalmi da hijabin mata iya cikin da hufi su ne aka ce najasa su bata bukata ya sa ruwa saboda sauƙin su aka ce kun ga goki a ƙasa ya ce maka a ce ku ɗauko motar halili baban najasa ka ga matsayin abin zai gane kuran shi ce bisan malikiya ba in ce ku malikiya ta hana a takaice kurin mutum ya yi baka magana su kan shi illa abu ne a yau an kai ganin masallatai an sa tafi mayan tafi tafi masu abu shi ne kurin ka shiga za ku zaka matsala kai masu masallaci shi da kurin idan zamanin ne yanzu bai ba da wannan an kai takalin ma ka zo ma kusa da shi ma matsala ce balle haka shigo tafi ina ta ne a madina muna sallah da wani algerian da senegale sai shi algerian kin sa addini matashi ne haka da ya zo sallacin takalmin shi sai wani senegale take haka muta muta muta sai kyale shi kamar kamar hudar da kalmun sai kyale shi to da aka da sallah shi ɗaya nake ɗaya nake tare tare muke da su shi algerian kin beijing mana shi beijing faransai kai larabci shi kuma senegal ya faransai ke ji sai a takaice dai ina na musu tarjama shi ya rijirin ya kace wannan takalmi sunna ba ta sallah ce ba sunna ce ba wani abu da sallah ka sallah nan kuma ce inda cikin masallacin zan shiga kai a ce na lahi yace zan ka musu daura amma nan waje ne a madina ne nan waje ne ba na sallah kana shi ne ce ba na sallah gare biya ne ce ga ban shi ne ce ga ina ce wata kalmi da ka sallah kullum ce ka yana gare shi Allah shi yasa addini ya san me in a takaice kurum sukan sallah a takalmi to matsala ce kuma manzan Allah kai tsaye ka soka sai salma kuma manzan Allah ya bayani yahudawa ne suka hana kenan kai kana yahudanci ne mai ce ba a yi yahudanci ne yake kuma sai karanci wannan kan wani taliki na bulugu maram kan wannan magana da yake kware kawo jahiltar masu suka in ta kama aka yi in ta kama aka yi ba lahi ko daya kuma sunna ce ma aka yi dan mace ku sallah ta kalmun ku ku sa ma yahudawa ruwa ta abu dawud sai wa haddathani an malik عن هشام بن عروة عن أبي عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاتم أنه اعتمر مع عمر بن الخطاب في ركب في عمر بن العاص وأن عمر بن الخطاب عرس ببعض الطريق قريبا من بعض المياه فهتلم فهتلم عمر وقد كان أن يصبح ما لم يجد فلم يجد مع الركب ماء فركب حتى جاء الماء فغسل فجعل يغسل ما رأى من ذلك الإتلام حتى أسفل makaranta mun fasara abin makaranta abinda yaya bin abdurrahman bin hatib ke cewa i'tamara ma umar bin khattab fi rakabin fi umar bin as yace sun yi umara tare da umar bin khattab a wannan umara suka yi da umar bin khattab fi rakabin cikin wata tawaga rakab tawaga ta fatake na mahaya da cikin jama'a a wannan fatake wannan jama'a akwai amur bin as amur bin as iya cikin tawagar wa anna umar bin khattab arasa bi bada tariq umar bin khattab ne arasa a taris ana tahiya can karshen dare kusan asuba sai a kwanta a huta eh shine ta arasa sai umar bin khattab sai kwanta karshen dare a wani bangaren hanya ta ta kan hanya sai aka dan tsaya aka aka tsarka qariban min ba'd al-miya wannan kwanci an zo kusan wani ruwa ne kusa wani tafki ne kaza wani ruwa ne a nan ne aka tsaya fa hatalama umar umar sai mulki a wannan wuri wa qad kana an yusbi hamma garin Allah ya kusa wayewa falam yajid ma'a raqaba ma an bi samu ruwa ba a wannan tawaga da suke tare farakiba hatta ja'a ma ya hau har aka zo wajen wannan ruwa da yake kusa فجعل يغسل ما راى من ذلك الاسلام sai shiga iya wanke wannan kazamta ta muhliki hatta asfar haddai gari ya waye haske فقال عمرو بن عاص عمرو بن عاص كيتشي ما اصبحت gari zai waye ma'ana gari zai waye wa ma'ana thiyabun fada thawbak yughsal yace gari zai waye yace muna da akwai tuwa a wajena bari wannan tuwa taka in baka sabo tuwa akwai mutuwa jina kada ka bar ta ka wanke fada a sau baka yutal ka bar tuwa ka wanke fa qala amr bin khattab wa ajaban laka ya amr bin as abin mamaki umar bin abin mamakin ka kana abin kada abin mamaki la in kuntu la in kunta tajidu thiyaban afa kullu an-nas yajidu thiyaban yace in kai kana da tuwa sabuwa a wajen ka da ba wannan ba kowa ke da tuwa sabuwa wata daban ta sekur ta ajiya ya ce wallahi laufa altuha lakanat sunna wallahi abinda kake nema in inda na yi zai zama sunna a ce an haka ya janaba da kaya ba a sallar da su yan wanki nisa kenan ba wani magana bukata in sake kaya don kada akwai kaya in ne abu ya zama sunna a ce kenan aka yi janaba da kaya wannan kayan sai an wanke su ba haka ba ya ce bal aqsilu ma ra'ay wa anta hamalama kuna zan wanke daidai wurin kuma inda ban gani ba in jika daidai ne kamar da ka tsammani akwai abu wanke in jika kinan nan magana kaya a yi janaba da su kurin abin da ake bukata kurin a wanke wajen kazanta kurin a wanke daidai wurin kurin ake bukata a wanke ba bukata ya wanke kayan magana kenan yace قال مالك imam malik ke cewa ya yi magana fi rajulun waje da fi thawbi asar al-itlam wala yadri matakan wala yadhkuru shay'an ra'a fi manami nan wata fikiru ce anan imam malik ya yi magana kan matsayin mutum ne waje da fi thawbi asar al-itlam sai ya samu gurbin maholiki kenan ya ga abin mani a jikin kayan shi amma wala yadri matakan bai san ba da wani lokaci ne wannan abin ya taɓa kayan shi kuma wala yadhkuru shay'an rafi munami bai tunawa ya wani mulki a cikin mulki yanzu ya sai ka gargashi a jikinka ba ka san mai shi kai shi kwana biyu ne kwana kuma kan yau kasan kuma a jinka kasan kwano a jinka iya sun sati ma ko kwana kaza a cikinka amma da na ga mulki ya za a yi sai ya ce yi imam malik ke cewa ya qatasil min ahadath an-nawm namahu nan sun yi abu kenan misali ka bai kwana shi da bakwai amma yanzu sai na ga abin mulki a jikina sai ta yi kai ka wanke wannan ma'ana za ka yi wanka dalilin ma'ana kamar za ka barcin ƙarshe da ka yi shi ne kuran ka ba ruwanka da baya kurin za ka ɗauka ƙarshen barcin da ka yi shi za ka ma wanka kuran kenan abin da wuce ba ba ruwa ko kwanan aka ba ruwanka yanzu kenan wankiya za ka yi kamar wannan barcin misali yau misali yau sai kun sai ya wanka jiya ne kurin yambacin jiya ne kurin sai ya wanka fa in kana salla ba'da zalika nawm falyu'id ma kana salla ba'da zalika nawm misali kare tara kare bakwai na tana kun zan doka barcin yau ne sai ya wanka na janaba sai ya sake salla yau kadai ta asuba kurin magana kenan kenan ya sake ya sake wannan kenan sallar da ya yi a wannan barcin ƙarshe kan rana ko an samu rudin mutum ya gani ya sayar da zai wato san wannan kayan na wuce ne barcin ƙarshe ta bayan to amma sau ji gurin sai kai aiki da barcin ka na ƙarshe kuran ba ruwanka da abin da ya wuce baya ya ce falu idu ma kana salla ba'ar zalika naum eh ka sake misali iyayewa ma da la'asar na tana ko da magana to na ga abin to ni kuma na san barcin asuba ne na yi kenan sai in sake asuba da azur da la'asar tukun da magarba iya wani bacin rana da sharaduna yan sake azur yan sake la'asar da magarba da isha shi ne sallar barcin da kai na karshe za ka aiki da shi kurin za ka yi mai wani za ka yi wanka na janaba sai ka sake sallar da kai bayan wannan barci naka an gane ku wani shi ne da kyau don ya kan samu mutum in dai ka ga alama mulki a jikinka haka za ka yi يجي آه من أجل ذلك من أجل أن الرجل ربما ربما يتلم ولا يرى شيئا ويرى ولا يحتلم yace domin akan samu so da yawa mutum zai mulki ya mulki a mulki iya saduwa da mace ya tashi sai wala ya rashi an bi komai ba shi ana samu da an samu kan tabbas ga ya mulki abu ya mulki ya ga wani abu amma da ya sai ba komai a jikin shi aka samu tabbas kuma wayara wala hatari nan yara ta biyu zai iya ganin wani abu na alamar janaba a jikin shi alhali bai ga komai a mulki ba tun abin yawa kana kakan iya ganin ka yi mulki komai ka gani a mulki ka tashi sai ba komai a jikinka kuma yakan yi ka ga wani abu na mulki a jikinka alhali baka tana kawo mulki to anan ne yake zawa alma min alma kenan ruwa na wanka iya kama wanda ya karo muni kenan mataka babu babu babu ruwa ne kenan wanda ya karo muni kun bare wanka amma ko ka mulki baka ga komai ba ba magana wanka magana kenan kwar sai yake cewa fa idza wajada fi sawbihi ma'an in ya samu ruwan muni kenan a jikin tuwashi fa'alai da kusur dole ya wanka ko bai ka koyi ba ko bai ka koyi ba ka ga wani to ana kuma wanka za ka yi ba ci na gani ne ba ka koyi ba ko da ba ka koyi ba wanka za ka yi kura ya ce fa'alai da kusur za ka yi wanka wa zalika wannan abun anna umar a adama kana salla li akhir naumin nama ai umar wancan ai abun mulki ne ya gani ce bari ne ya gani a jikin shi da sahe bayan sallar asuba ai bisa mun shi shi ko amma umar me da ya wanka ai sallar karshe kadai ya sake magana kenan eh aiki da barcin karshe da yi wallam yu'id ma kana qablahu bai sake sallar ba da yayi kayan barcin karshe an gane fikin ko kenan a takaice mutum yakan yi mahoriki ya ga mahoriki na na saduwa da iyalai da ya tashi sai da kullum wannan ka ba ba wankan koda kuma amma ya ga wannan ka da wani abu to nan baka ci alif ka koyi ba mataka ka ga wannan ba cikin ka dole ka yi wanka kenan samu wani manin shi za a ma wanka lazim ina hata an gane wannan shine wannan fikihu ta mas'alar mutum ya yi sallah da janaba bayan sallah ya tuna zai sake wanka ya sake sallah kuma idan mutum ya ga alamar mulki ko da bai ga komi ba a mulkin dole ya wankan janaba ina ganin ya kamata mu tsaya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim kun waka nan akwai muna buƙatar addu'a ga dan uwa wanda ya san abba aji Allah mai cikawa a mai addu'a ya cikin jagorori masu abba aji ba wanda nyame yake ya cikin masu ƙwarar hidima ga addini Allah ji ganshi gawarta mushi kuma ji gan dukkan matattunmu na musulmi gaba ɗaya اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر وارحم موتانا اللهم اغفر وارحم موتانا اللهم اغفر وارحم موتانا وارحم أمهات المسلمين سلمات المؤمنات اللهم اغفر لهم وارحم وارحمنا بعدهم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته